العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا وأن الله سبحانه wata'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci da albarka masjid sabiru huda wanda yake unguwa shangar alfan domin ci gaba da darasi na tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan wuni na takwas na watan ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida allah sai ya albarka da alkhairi a wannan haɗuwa tamu Allah mana buɗi na alkhairi domin mu fahimci ayoyin shi mu yi aiki da su. Dan uwa surar da za mu tashi yau ita ce suratul mutaffifin ko kuma suratul taffif. Suratul mutaffifin ko suratul taffif wannan sunaye ne daga cikin sunayenta. Wannan sura makkiya ce tana da aya 36 wasu malamai suka ce la madaniya ce. sun lura da ayoyin da aka sako wanda suke da alaƙa da hukunci na tafsifi wanda an sako su ne bayan hijiran manzo Allah sama an sako su ga mutanen Madina kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya hudu wasu ma da suke ganin cewa na'am dama yana iya yiwa a sura makkiya a samu wasu ayoyi madaniya kenan ayoyin farko su ne wanda suka shafi madaniya shine tun daga wailul mutaffifin zuwa ga yawm yaqumu nasu da rabbil alamin wanda in ma zai fara karantowa zai karanto mana su to wannan sun an farko ne dalilin matsala ta tafsifi rage ma'ahu wanda shine matsalar tafsif al mutaffifin kuma masu rage ma'ahu kenan sura tana magana ne akan at-tafsif ko kuma al mutaffifin masu rage ma'ahu sai kuma ta bada wani suwar sakamako na mummunai da na mutanen banza a game a ranar tashar kiyama sakamakon mummunai ni'ima sakamakon mutanen banza shi ne wutar jihar sai ta yi ruji zuwa ga haka kenan abin da ya fi karfin dalili wanda mafi yawan malami a kan shi fige wannan surar makiya ce tare da cewa da akwai wasu ayoyi daga cikinta madaniyar wadda kamar yadda za mu gani wannan sura sura ce makiya tana da ahzab na bayani na hukunce-hukunce irin na makka kafin hijira shi ne mu'alaja ta aqida islamiyya da kuma ba da labari na ahwalin akhira domin mafi yawan surorin makka suna bayani ne akan wani abubuwan guda biyu ko aqida ta musulunci ko kuma labari na halin tashin alkiyama mafi yawan surorin makka wanda ake ta musu makiya surori madaniya kuma suna rakkaza a kan hukunce hukunce za a ga inda za a ce maka wata aya madaniya ce za a ga da akwai hukunci na fikiru a ciki kaga wannan da ke ayoyin nan guda shida na farko sun shani madaniya ne za a ga da akwai hukunci na fikiru hukuncin rage ma'ana halaf ne ko haramun kaga ta yi magana a kai wadda babban abin da wannan surar mawzu'in da ta kunsa bayan tana rakkaza duk bayanin da take hatta da matsala ta tafsiri da ta yi sai da ta yi bayani akan yaya mawqif din ta shafi ne shi yasa yake wannan yake na mana makiyar hatta matsala ta tafsiri rage ma'auni da ta yi bayani akan ta a gurin ayoyin ma ne da ta yi bayani akan ahwalul qiyamah shi ne malamin ta take nan makiya ta tana da ayoyi talatin da shida babban matsalolin da take tattaunawa na farko matsala ta tafsifi rage ma'auni tiya ce ko kilo ne ka dinga ragewa ma'auni in mutane za ka auna za ka auna da rahurinsu ka ƙara in kuma auna musu za ka yi ka rage wadah suna magana akan hukunci wannan sun nuna cewa babban kabira na daga cikin kaba'irin gudu sannan kuma allo suna bayani akan alwuqufu bayna yadayhi aiwa ga Allah ita saurin yana zai kace tana magana ne akan wannan kuma tana magana bayan ta yi magana akan wuqufu bayna yadayhi sai ta ci gaba ta yi bayani akan hali na fajirai su ne kafirai da mushrikai da wannan fasikai ta bayani akan halinsu ko kuma su ɗaukakar hannu da sauransu sai kuma ta yi bayani a kan al'abrar kuɓutattun bayu bayu na gari makomarsa aljanna sakamakon da kaza sakamakon da kaza wadda da wani shi ne abin da ta yi bayani da tafsilan kuma ta fara bayani ne a kan hukunci na tafsiri ta yi na rukun azaba a kan shi sai kuma ta yi bayanin menene tafsiri shi ne mutum lokacin da zai auni abu daga gurin mutum ya ƙara in zai auna mashi kuma hannu ya rage wadda sai ta yi bayanin cewa masu yin wannan aikin ba sa tsoron haɗuwar da da Allah maɗaukin sarki a ranar da za a tsaya a gaban Allah maɗaukin sarki sai ta ci gaba ta yi bayani a kan shaƙiyan ba waɗanda suke kafirai da mashirkai ta bayyana sura yadda za su kasance ranar tashar kiyama ta bayyana inda ake rubuta ayyukansu ta bayyana makomarsu shi ne mafi kaskancin kaskantafi mafi kasa da a cikin halittu shi ne kasan bakwai ana ne matabbace ta bayyana cewa azaba da narkon azaba da yake tabbata a kan sabon da cewa kuma wanda ba su ba ganin Allah sai ta yi gaba ta yi bayani akan al-muttaqin masu tsoron Allah al-abrar kubutattun bayi kubtattun bayi ta bayyana ni'imar da za su kasance a cikin ranar tashar kiyama madawwamiyar ni'ima wanda za su kasance suna cikin ni'imar da kana ganin wuskar su za a ga alamun mai jin daɗi mai morewa sai ta yi gaba kuma hallo sai ta yi faɗi halin mummunai da kafirai a duniya mummai sun kasance suna riko da addini kafirai kuma mushrikai sun kasance suna wa mummunai izgi to ranar tashar kiyama Allah zai ba wa mummunai dama su ma su yi musu izgi su yi musu dariya suna cikin aljanna su dinga tsinkayowa ana musu azaba su dinga dariya Allah ya ba su dama wannan shine abin da sakon da surar nan take so su kaga wannan irin wannan ɗan mukaddima muna ƙara faɗi tana da mahimmanci me mahimmancin ta kayan a shiga sura kayan isti'abun abin da take bayani a kai shi kuma muna buƙatar ko da yaushe in an zo bayyana ne sura mutum ya rakkaza shi akan wannan bayanin da ake yi a duniya don ya rike sakonnin sura Allah ya taimaka Allah ya taimaka yau. Bishin da sai wannan ayoyi malam zai karanto mana su Abdullahi bin Abbas sababin sabko su ayoyin farko na wannan sura abdullahi bin abbas yake cewa lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-madina كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك عبد الله بن عباس كتوى لوكة من زاد تسمى قدم المدينة يا إسوى مدينة يا هجرة كنا lokacin da ya zo madina kano min akhbatan nasi kailan sun kasance sun yi mutane suna yara da cikin wanda suka yi mutane muni na wajen ma'auni in za su auna a gurin mutum su auna da yawa in za su auna mushi su rage min akhbatan nasi kailan za mu gani cikin in mun shiga cikin sura da har da akwai wani wanda aka nakalto ya kasance tiya biyu gare shi irin dai yan kacere namu ne kiya digire shi in ka kawo wakenka ko haɗinka sai ka ko wata rungumiya wanda hatta ya ɗauke kansu in kuma sai auna mai ya zo ta ko wata ƴan moloriya an dandake ta da makamantan haka Allah ya kiya kaga wannan shine halin su min akhbarin nasi kayyan sun kasance mafi munin mutane wajen lura da ma'auni sai Allah maɗauki sarki fa an zara Allah azza wa jalla sai Allah maɗauki sarki ya sako da waɗannan ayoyin wanda malam zai karanta mai su yanzu Abdullahi bin Abbas sai ya faɗi wata kalma mai daɗi akan waɗannan bayan Allah mutanen Madina da Ansa ga halin su kamin zuwa manzo Allah da lokacin da manzo Allah ya zo kamin da awa ta wara tabbata ga halin su bayan Allah ya sako sai Abdullahi bin Abbas ya ce fa ahsan da kai da ba da sai suka kyautata ma'aunin bayan bayan farko da wannan ayoyi sai tsoro suka tabbaka suka kyautata ma'auni har an taɓa tambayar abdullahi bin umar shin ya da mutanen makka da mutanen madina waye kiyaye ma'auni abdullahi bin umar yake bayyana mashi bayan farkowar wani allah wani sai sarki a a tambayi mutanen madina an yi kyautar da tamawa kiran kaga suna da kokari wajen tabbaka sunan mazaɓa su kuma tabbaka umarnin shari'a insha Allah ma ya karanta wannan ayoyin wannan wanda suka shahi kai kenan tun daga aya ta farko har zuwa aya ta shidda da izinin Allah
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wailun lil mutaffifin kwarin azaba ya tabbata ga masu rage ma'auni ga masu rishin cika ma'auni ga masu rishin kiyaye ma'auni kwarin azaba ya tabbata wailun wa'idi ne da azaba narkon azaba wasu malaman tafsirin suka ce wailun wani bagire ne wani kwazazzabe ne a cikin wutar jahannama idan aka buɗe shi ɗan wutar jahannama ma kuka ke tsoron su ke to ya tabbata ga masu rage ma wailun lil mutaffifin kwarin azaba ya tabbata ga masu rage ma'auni al mutaffifin jam'i ne na mutaffif kiran mai rage ma'auni sunan shi mutaffif masu rage ma'auni sunan su al mutaffifin shi kuma asalin fi'ilin asalin aikin shine at-tafsifu at-tafsifu shine nafsu nafsu fi al-mizan wal kai ko kuma adami yani adami tidal mizan wal kai rashin cikar ma'auni na aure ko kuma na wazan ne na kilo ya kittika wannan shine tafsifi asalin kalmar tasfifi malamai suka ce an ciro ta ne daga at-tafif wani abu karami at-tafif shine at-shay'ul yafi wani abu karami at-tafif domin shine ne rage ma'auni za ka ga duk abin da yake ɗauka ya kiya shi ɗan kaɗan ne yake ragewa in tiya ce bai isa ba a cikin tiya ya rage sama da uku daga cikin goma wani abu ɗan kaɗan ne wani ke riga wannan abin shi ne za ka je ka ji sababa kan ka shiga wajen jihar nama har ka ga inda za ka je kasuwa gurin in ka tare in ana auna haji kawai kwasa ce ake yi babu alamu a cika kawai a kwasa a zuba a kwasa a zuba da gaugawa da gudu babu alamun cikawa a auna maka tiyar da baka kai ba tiya sha biyar ko sha bakwai a ce maka tiya ashirin wai ba ma tiya ba har awo na kilo yanzu madara inda za ka je da ya kace a baka kilo musamman a nan da magara a aka kilon madara rabin kilo kuma kilo ake cewa kilo ɗaya ake cewa kuma rabin kilo ce wanda bai dace ba kawai rabin kilo haka kuma hannu masu shinkawa yanzu zai wahala ka sayi shinkawa yar dirsan kilo ko tsirkan kilo yar kilo hamsin ko yar kilo ashirin da biyar da cika sai an rage kilo biyu ko makamata haka ya cewa al'umma an yi rahusa an yi rangwame kaza kaza ku zo kai kuma an rage kilo biyu ko ka duba ya ga nauyin da kusa da shi yanzu ba ɗaya ba to wannan makwarin azaba ya tabbata ga wani kirkin za a san an kawo sai an buɗe an rage wani abu wannan shi ne halin al'ummar wanda aka sako narkon azaba ga masu yin haka mutanen madina da aka sako wani akan su kai sai su kokarin kiyaye an turo annabi za mu gani insha Allah an turo annabi domin ya yi da'awa kawai akan wannan magana shi kiyaye ma'aunin annabi shu'aib kawai da zamu gani insha Allah shine wanda yake cewa li anna al-mutaffif la yakadu yasriqu fil kayl wal wazn illa shay'an yasir abin da yake sata kaɗan ne kuma ke nan mai tafsifi ba farawo mai tafsifi farawo wanda duk wani ma'auni ai kai dai tabbas ka sanar cewa komai da ma'auni ake yi ko to duk wani ma'auni ya shiga cikin hukuncin nan ma'auni ne na mai ma'auni ne na essence ne ga 'yan essence za a gaba a cike da yake wasu halittar sai su je su siyo a me yake wasu a istasiyon su siyo litir ashirin da da yake wasu na ashirin da biyar ɗan bulo na litir ashirin da biyar zantan kilo sai su yi dubara ya fitar musu ashirin da bakwai kagan an ka zo kana magana da ya ka juya za a yi gauga a zuwa ma wani rabin litir ne ma wani kaɗan ya rage litir da makamata a wannan tiktok fifi wani kuma a zo a narka leda ko a narka wani abu a zuba wa kwalbar da makamanta haka duk da shi na al'ummar mu yin wannan abu to wannan shi ne matsala mafaffifi a kowane abuwa tafsifi ya shiga ka rage ma'auni ka rage abin da aka sa al'umma suka yi ta'arufi a kan shi al-ma'ruf urfan kalmashrutu sharfan ka'idar iyas abinda aka sani a al'ada ta ciniki saya da saidawa kamar an sharfanta shi a al'ada in na zo na ce ka bani tiya daya sai ka cika min ita tab a al'ada in na zo na ce ka bani lita daya ka cika min shi tab a al'ada in na baka nan kuɗi na tsaye na yake suna ɗan bai kilo in na auna ban san kilo nan gari ba kilo ban su ba kilo ba ko ban je kilo wani biyan kilo shinkawa yanzu haka ce Allah ke to wannan ka'ida ce ta tiyya ba zai ta al-ma'rufu urfan kal mashruf sharfan abinda aka sani a al'ada gurin ciniki saya da saidawa to kamar an sharfanta shi ne ko da ban mutu ba ko da wance ba tsoron Allah ta kawo mu auni ko makamantan haka kamar an sharɗanta shi ne ranar tashar kiyama sai Allah ya tambaye ka kai ɗan kasuwa ko kai mai mu'amalar da ka rage ma a kuma an ɗauka shi masu rage yadi sai ka sayi shadda yadi biyu ko uku sai ga takin ƙarshe ta ƙisawa inda ya kamata ko kuma telawa su masu rage ma'auni za ga yau babban matsalar da ke da kwai da tijawa wani ka an fara kama kansu matsalar su da tijawa shine rage ma'auni ya zo ma ɗinki irin na samari don a samu sauran yadda da za a yi ta da wasu shi a matse a mamatsu maka ɗinki da gangan kuma kiyon haka don a samu raran yadi Allah ke Allah ke kaga wannan al'ummar mu ta dirniya cikin wannan laifin laifi na tafifi rage ma'auni haramun ne bai halitta ba in mutum ya haka ya yi sata ya yi aklu amwali na fi bakwai ya ci dukiyar mutane da barkariya ya yi wa lalzin amuru ya ta akulu amwala kun bai na kun bil bakwai alama karanta wana da aya ya yi wa lalzin amuru hayar a bakara take wa to kai da nan insha Allah bakara ce kuku almin Allah maɗauki sarki ce ya ku mumune kada ku ci dukiyar junan ku da juna bil batil da kanya in ka ci duke ɗan uwanka ya zanto ta hanyar gaskiya ce ka tsaya ya saida maka ko kuma ya baka ko da izinin shi amma matukar babu izinin shi to wallahi ka ci haram wasu za a ga 'yan ma'auni ɗan katare ko kuma masu auna ya ce ai a gaban idon shi zuwa mishi a gaban idon shi zuwa mishi ya san hakikalin kayan rage ko kuma wa ya gaya maka lokacin kana zuba mishi a zuciyar shi yana cewa Allah ya isa kaga wannan matsalar wallahi ko a gyara ta ko kuma mu zauna a cikin matsaloli manzo Allah ta sama hadisi yake cewa mutane ba za su taɓa rage ma'auni ba sai Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da rashin ruwa da yunwa da wahala ta wuce matuƙar in za a dinga rage ma'auni a dinga naka sai ma'auni to mutane sai Allah ya jarabce su da yunwa da bari rishin ruwa ko in an yi ruwan gashi nan mai yawa amma babu albarkatun ruwa ba abinci yanzu barkan na masha Allah wannan ruwan da aka yi wannan shekarar ka duba ga ruwa da aka yi mai kari kamata ya ce hadiyatin da kuka yi dala hamsin hamsin irin dala nan da shekara goma sha biyar da ta wuce dala hamsin dala sassin amma yanzu yanzu to wannan laifi matsalolin mu ne wa ma a tsara kun yi musiba sun fai ma ka taɓa ƙarfi sun musiba da za su sami ku kuka aikin ku ne dalilin aikin ku ne musiba suke sami Allah ke to wannan shine matsalan da muke ciki Allah ke shi na Allah maɗauki sarki ce wailun lil mutaffifin halakun wa azabun wa damarun li ulaika al fujjar alladhina yanqusuna al mikyala wal mizan hallaka da dirmiya a cikin azaba ta tabbata ga fajiran bayi waɗanda suke rage ma'auni suke rage abin aho sai Allah maɗauki sarki ya waɗi siffofin waɗannan mutanen masu tsafifi masu rage ma'auni Allah ya ce allazina idza ktalu ala nasi yasfun su ne waɗanda in za su auna daga gurin mutane sai su cika ma'auni sai ka auna hatsinka da tiya babba ta kirki ka auna hatsinka ya kai tiya ashirin ba wa Allah da kawai in ya kawo yan katari kawai su yi hukku su auna shi tiya goma sha takwas ku kaga mutsar da ke kawo shi ne allabiyar idaktalu su ne waɗanda ɗayan za su auna alam nasi ayyinan nasi daga gurin mutane ya taufuna suna cikawa cikin wa idza kaluhum in kuma za su auna ma mutane kaluhum za su auna wa mutane da ma'auni aw wazanuhum ko kuma za su auna wa mutane da sikeli mizani yukhsiruna suna ragewa an yankusu kaga a can gurin idan talo ne aka faɗi ɗaya abin awo shine kamar tiya makamantan haka dan mizani ya shiga domin in aka faɗi ɗayan su ɗayan su ma ya shiga cikin ɗaya in kuma aka haɗe su a guri ɗaya kowanne yana ba da ma'anar abin da yake almikiyar shi ne ma'auni wanda ake haddadewa kawar sa'i kawar mudu kawar tiya wato kamar ɗan askulkul kamar litir ɗan litir kamar ɗan rabin litir ga sunan dai wannan su ne almikiya shi kuma almizan sikeli wanda ake auna nauyi kenan in ka lura shi al-mizan mizan ne ake dawi ne ake dubawa shi kuma al-mikyal al-ibu ake nunawa cika ake nuna ake duba to in al-mikyal ne dole ya kasance ya cika in kuma al-mizan ne dole ya kasance nauyi ɗaya ne to haka kiro ma da akwai abin da suke idan fara mishi wani ƙarfi daga ƙasa ko kuma ta kwakwale cikin shi ko makamantan Allah ke shi ne Allah maɗaukin sarki ce wa iza kalu in za ta auna ma mutane an wasa nuhun ko in za ta auna ma mutane da ma'auni an wasa nuhun ko kuma za ta auna mutane da mizani yukhsiruna suna ragewa ayyan kusunan kai na wani watan malaman tafsiri suka ce nazarat هذه نزلت هذه الآيات في رجل يعرف بأبي جهينة كان له ساعان يأخذ بأحدهما ويؤتي بالأخرى malaman da suka ce wannan ayar ta sauko akan wani mutum wanda ake ce mishi abi juhaina kana lahu sa'an ya kasance yana da fiya biyu sa'i biyu wato sa'i daya wanda in ka kawo mishi ya saya a gurin ka da shi yake auna a kaso sa'i daya kuma wanda yake auna ya sai da mutane sai wannan ayar ta sauko a gare shi wannan shine malaman suke cewa shin ya halitta aya ɗaya ta yi ta'addudun nuzul na'am aya tana iya yin ta'addudin nuzul ta sabka akan waccan munasaba ta sabka a waccan munasaba farkon sabkar aya mun gani shine bayan hijirar manzo Allah sallallahu ko sai kuma lo ta sabko akan wannan mutumin a garin Madina kuma lo an ƙara jaddada tarbiyya ana yin haka aya ɗaya mutum ya karanta an fanni na asbabu nuzul zai ga aya ɗaya ta yi ta'addudin nuzul kai zaka ga aya ɗaya an sabko ta kafin hijira kuma bayan hijira ba za an sabko ta yan ba laifi bane ba a yi ta'addudin wuzu ga suratul falaq da suratul nas wanda suna da gaskiyar ayat inda malamai suka wadi sababin wuzu ɗin tafi kafin hijira da bayan hijira da makamantan haka da akwai suwar da dama wanda suke ɗaukar haka to kuma malamai ne su tsaya su ga kuma in aya ta yi ta'addudi na sababin wuzu dole ya an samu sababi ɗaya rabi to malamai suna ɗaukan wannan sababin na asali wanda shi ne asali na sabka da shi suke hukunci a abu maki ne ko madani wadda Allah ce maka shi ne kenan malamai suka ce ta sabka akan wannan mutum ga halin shi kenan halin shi da hali irin na mutanen madina a lokacin kafin manzalar ta sama ya yi hijira da ya yi hijira aka sako da wannan sai su kautata ma'auninsu mun riga mun ga wannan aikin haramun ne manzala kuma ya ce a hadisin da mun karanta shi wala taffaful kayla wal mizana illa mun'un nabata wa ukhudhu bisinin lalle tabbat mutane ba za su taba rage ma'auni ba sai an hana su annabat ɗayan tsoro wa ukhudhu bisinin sai an kama su da fari an yi musu fari babu albarkar noma haka ayoyi aro-aro sun zo a kan hani da umarni da cika ma'auni hani a kan rage ma'auni kuma sun zo suna umarni da a cika ma'auni da gaskiya akwai ana ta suratul isra Allah madauki sai yake cewa wa awful kayla idza kuntum wadinu bil qisas wa awful kayla idza kuntum wadinu bil qisas al mustaqim haka a cikin aya a suratul an'am Allah madaukakin sarki a karkashin wasayar ashar Allah madaukakin sarki ke cewa wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wada ha kuma hallo a cikin suratul rahman Allah madaukakin sarki ke cewa wa aqimul wazna bil qist hayya ولا تخسروا واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون نعم عرف وأوفي الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنا لا وأوفي الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط المهم wannan ayoyin dukansu suna bayani akan umarni da a cika mawani aya ta suratul isra Allah madauki sarki ya ce wa aqul kayla idza kuntum ku cika ma'auni in za ku yi aw wa zinu bil qisas al mustaqim ku yi aw da da mizani wanda yake mai kyakke wanda babu kuskure na rashin eh, cika ذلك خير yin haka shi yi alkhairi da albarka a gare ku wa ahsanu ta'wila shi yayi makoma kyakkyawa kiyaye ma'auni alkhairi ne da albarka ne kuma kana da lada rana ta shafi واضح a cikin aya ta suratul al'an'am wa'inda suna daga cikin wasayar ashar wanda Allah ɗaukin sarki ya fara su da qul ta'alu atu ma harrama alaikum rabbukum alla tushriku bihi shay'a wanda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa duk wanda yake so ya ga wasiya ta manzon Allah wanda a kanta ya rasu ita ce kusan wasaya na ƙarshe na manzon Allah kuma to ya karanta waɗannan wasayar ashar wanda wasayar ashar ɗin nan duk wata shari'a da take ta annabawa ta zo da ita da akwai ta a tsawa da akwai ta a injila to a cikin wasaya da ashirin nan da akwai wasiya akan cika ma'auni wa aufin kaila wal mizani bil qist ku cika ma'auni da mizani bil qist da adalci kai ne cika ma'auni kai ne awo kai ne awo na tiya ne ko na sikemi ne to kai da adalci Allah ya umarce ka da yin adalci a ciki la yukallifu nafsan illa wus'aha wanda ya cewa to in tsara ɗaya ko tsara biyu da mutum baya iya kiyayewa ya Allah ya ce za mu kalli na sun illa wasa a game da abin da rai baya iya daidaitawa to ba an ɗauke maka ban Allah ya ce ban ma kallafa ma rai sai abin da za ta iya kenan tabbas duk awon ka baka isa baka yi daidai wa daidai ɗari sama da wani dole ko ƙara hatsi biyu ce ko ƙara shinkawa biyu ce ko wata wata kai an samu na ƙasu in ka ce kwanin ka ne ta ina biyu hankalin mutum zai yi ɗan gusa ko to wannan an yace ba alwazan ayyasi ina da kayi tsakani da Allah kai kai tsakani da Allah Allah yake kuma tsakaninka da Allah ne Allah ya san in kayi da shi ya zauce kayi da gangan Allah ya san to in kayi kokarin yi kayi kokarin kiyayewa to Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka abin da ya shiga na kuskure su shi abin da ke faruwa a kare za a ga mutum da ya tashi gini in makwabcin shi bai ba sai ya tsora katanga a kan bordo bordo ɗin naka ne na kai kaɗai na kai da makwabcin ka ne ka ɗauki rabi ya ɗauki rabi wannan yana faruwa to ka san da sani duk wanda ya zalunci daidai gwargwaron shi burke tun daga ƙasa ta bakwai a ga koma daidai kaɗan ya ɗaya a lafta maka tun daga ƙasa ta bakwai a ga da akwai aiki to ka ga masu shiga gidaje za a ga mutum in katanga ta faɗi in ya tashi mai da katangar shi ya shiga gidan maƙwabta wanda yana faruwa irin wannan ababen ƙarshe bayan da za ka yi gidi ko ya yi wani in ya tashi in katanga da gangan in ya tashi gini ya riga ya ka kai sai makwabcin shi yanzu ya yanki ya gabtari wani bangare na karanta in ka zo ko ya bi a daidaita daman ya yi yin haka daga kayi magana ya kan baka wata jika ashirin ko jika goma ko makamanta haka ko ma ya baka haƙuri ma na riga na yi kawai a yi haƙuri a tuba a yayi abin kaza kaza to wannan duka yana shiga ma'auni na kowane Allah ke wa aufin kaina والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واضح ها كما ان الله ما تركي a cikin سوره الرحمن yake cewa wa qimul wazna bil qist ku cika ma'auni bil qist da adalci wala tukhbiru wala tusqul mizan kada ku rage ma'auni wala tanqusul mizan kada ku rage ma'auni Allah madaukakin sarki ya turo da annabi shu'aib zuwa ga mutanen shi zuwa ga al'ummar shi akan su cika ma'auni kada su sake su rage shi yayi musu da'awa yayi musu wa'azi suka tsiya suka yi taurin kai Allah madaukakin sarki ya hallaka su da iska rajifa fa akhadhatuhum rajfatu iska ta amshi qara tsawa sai'a ta zo musu ta rikita su kana mutanen madina ku kaga an turo annabi akan ya gyara wannan ɓanna yake ce musu wala tusfidu fil ardi kada ku yi manna a ban kasa kenan rage ma'auni banna ce akan ban kasa manzo Allah ya bayyana rage ma'auni yana jawo hari da rashin ƴaƴan itace rashin albarka ta noma Allah ke kenan wannan shine hukuncin rage ma'auni Allah ke shine na Allah maɗaukin sarki a cikin wannan surar Allah maɗaukin sarki ce wailun lil mutaffifin kwarin azaba ya tabbata ga masu rage ma'auni su wane ne allazina idza ktalu ala nasi yasfun sune wanda in suka za su yi awo daga gurin mutane ya saufuna suna cikawa wa idza kaluhum in kuma za su auna wa mutane aw wazanuhum ko kuma za su auna mutane da ma'auni aw wazanuhum ko kuma za su auna mutane da mizani yukhsiruna suna ragewa sai Allah madaukakin sarki ya ce ala yahunnu ulaika annahum mabalusun sun wa'annan mutanen masu irin wannan aikin ba su zaton cewa Allah maɗaukin sarki zai fara su ala ya hunnu ula'ika ala ya alamu wa ya tsaye kuma ula'ika almufassifuna annahum sayub'asuna yawmil qiyama yawmun hasibun shadidul hawli kathirul fadl shin wa'annan masu wannan aikin masu wannan yin fassa tunanin Allah zai tada su fassa kudurin cewa Allah zai tada su su san da cewa ba Allah zai tada su ya tambaye su akan wani abin da suka yi su ka yi gargaɗi ya gaza akan mai ya rage ma'auni ala ya zama ula'ika shin waɗannan ba sa ƙudiri ba sa ba san da cewa ba annahum lallai Allah maɗauki sarki annahum lallai Allah maɗauki sarki mabudusuna zai tada su tabbas Allah maɗauki sarki zai tada su in sun sani su sani in ba sani ba to ga an tare su zai tara su a wani wuni ya Allah ce yawmin azim a wuni mai girma aifi yawmin azim a wuni mai girma shine wurin tashar kiyama wuni ne mai girma saboda duk wani wahalhalu da tsanani da akwai a wannan wuni musamman ga wanda ya saba ma Allah wa wakil sarki wani wuni ne wannan wani mai girma sai Allah maɗaukin sarki ce yau mai kumun nasu ne rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki yau mai kumun nasu ranar da mutane za su tsaya li rabbil alamin amama rabbil alamin gaban Allah maɗaukakin sarki ubangijin talikai rabbil alamin ubangijin talikai ubangijin dukkanin halittu to ranar za su tsaya gaban Allah kenan shine daga an tado mutane mabrukuna an tada su daga kabarukan su ina za su tafi za su tsaya gaban Allah a arzul mahshar wanda tambayar da aka yi jiya menene arzul mahshar za su tsaya gaban Allah madaukakin sarki a arzul mahshar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya bayyana yaya tsananin tsayuwa take a gaban Allah madaukakin sarki manzon Allah yake cewa a hadisi na Abdullahi bin Umar abdullahi bin umar yake cewa lalle tabbas manzo Allah ta sama ya ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udnayhi ranar da mutane za su tsaya gaban Allah maɗaukin sarki a kusan rana zahi yayi yawa har wani har aka ga ɗaya daga cikin mutane da suke tsaye gaban Allah maɗaukin sarki jiɗi ya zubo mishi har yana neman dinkake kunnan shi don tsabar wahala wannan don tsabar wahala wannan wunin wun wannan jiɗin da yake zubo maka har ya kawo kusan rabin kunnan ka Allah ke Allah ya yi mana sauki Allah ya mana nutufin shi a wani hadisi manzo Allah ta ke cewa wannan hadisin na Abdullah bin Umar متفق عليه من امام البخاري وامام مسلم كرويتوشي اولا حديث وندا امام مسلم يرويتوشي امام احمد دقا مقداد الاسود yake cewa manzo Allah ta sanar ce idza kana yawmal qiyama ranar tashin alqiyama in an tsaya gaban Allah madaukakin sarki udniyatu shams za a kusanto da rana ta zamto min al-ibadi قدر ميل أو ميلين لا أقسم تود رانا قصد باي حتى كسن قدر ميل زي غوغودا من تا أو ميلين كوكما ميل من كما أيالنا رانسي أصلي أنا لين دشي المكحلة أبن دا أكي يم سافن shi ake nufi ko kuma min tsaye na tafiya kowanne ake nufi da ya fara shi daidai gwargwadon min ɗaya ko min biyu wannan ma duk zahin da muke ji duk zahin da muke ji ma tsakaninmu da rana ha da akwai tafki ya tabbata a hadisi amma ga abin da inda abu zai tunkari rana yana iya ƙonewa ka ji an ce an shiga wata ka taɓa ji an ce an shiga rana ya akwai teknolojiyar da ta kai ci gaban ilimin da ya kai batun da ya rashin kunya ya shiga rana amma wata da an ce an shiga shi haka to itinaninta daidai gwargwadon a ce ma mil ɗaya na tahiya a maido ta daidai gwargwadon mil ɗaya to kowa ya wakan shi kan da rana ke to za a kusanto ta a wannan wuni to a wannan wunin ne Allah maɗaukin sarki yake cewa manzo Allah yake cewa sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi wa la dhilla illa dhilluh wa idan kai aiki na kwarin wasu guda bakwai manzo Allah yake Allah zai rige su da inuwa zai hal halitta wata inuwa tashi wasu malaman kace la inuwa al arsh wala kuma ba iya su bakwai din nan bane ba kadai da suna da yawa a guraren dama mu zama su ne da isharar kan yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شعن يغنيه a wannan wurin mutum bai san ba ma'aifan shi bai san ba ma'aikin shi kowa kan shi yake nafsi nafsi kowa ta kan shi kowa sha'anin shi ya ishe shi shi ne magana kita in an kusanto rana ta zamto daidai gwagwadon mil ɗaya ko mil biyu daga kan mutanen bayi ne mazala ya ce fatasharhum rana za ta ƙona su fayakununa fil araqi ka kadiri a'malihim wajen jiki da wajen wunan rana za su kasance wajen jiki daidai gwagwajen yawan aikin su daidai gwagwajen aikin mutum daidai gwagwajen nagartar mutum daidai gwagwajen rashin jikin shi wani jikin shi daidai kawon ruwa manzo Allah ke wani kuma daidai gwiwoyin shi wani daidai da hikwata yin shi daidai tsaron shi wani duka jiki ya dirka ke shi ya cika shi wannan haka ne zai faru a wannan wuri Allah ke Allah ya samu cikin yawan da zamu shiga ƙarƙashin inuwa ta Allah maɗaukakin sarki wanda zai yi wa bayi a wannan wuri Allah ya kiyaye mu da rahmar shi to a wannan wuri ne Allah zai yi gushin da bai taɓa yin ba gushi irin shi kuma ba wuri bane ba wuri ɗaya irin wannan ka an fi sanatin min mata a daidai gwargwadon sana shekara dubu wuni ɗaya ne daga wani shekara dubu a lissafin na duniya kan wani ce a wuni ɗaya ne an haihauka a wakila a lissafin manana wuni ɗaya a gurin allah kwace sarki daidai gwargwadon shekara dubu ne a lissafin to a wannan wannan allah zai rushe da wani taɓa yin shi to yanzu a wannan wurin in allah ya rushe da bai taɓa yin ba irin shi yaya za a yi ɗan wuta ya gwammace ya shiga wuta ya haƙura azaban wannan wurin ta ishe shi gani yake wuta ita ce ma masauƙin shi da abin mai sauƙi a gare shi dan aljanna kuma Allah Allah yake ayi isa bai shiga aljanna kuma Allah ya yi fushi ya ƙi magana ya ƙi amsa wa kowa babu wanda ya isa je tunkara Allah maɗaukin sarki sai bawa ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane su tayi gurin annabi su ce kai ne manzo na farko ga abin da ake ciki da Allah buka mana Allah Allah madaukin sarki ya mana yafiya annabi ne ya wadi uzurin shi ya ce ni da nayi kaza ni da nayi kaza a tayi gurin annabi Ibrahim shi ma ya faɗi uzurin shi a tafi gurin annabi Musa annabi Isa a tayi gurin dai annabawa annabi Isa ana zuwa gurin shi shine na karshe daga shi ne zuwa manzo Allah kuma sai yi ishara zuwa ga manzala suna sai manzo Allah ya ce ana laha ana laha ni ne ma'abocin wannan ni ne ma'abocin manzo Allah ya ce sai Allah ya mushi ilhami na wasu yabo wanda bai taba gaya wa kowa ba sai shi a lokacin bai mushi ilhami sai ya bi Allah da shi yayi sujjada sai a ce ya Muhammad irfa ra'ataka wa saltu ta washfa tushaffa daga kanka tambayi abin da kake so nemi ceto za a baka sai ash-shafa'atul uzma ceto mai girma ya ce a yi hisabi da fasli wa qada ceto na fasli wa qada a yi wa kowa hisabi ya fita shi ne yana daga cikin wannan da yake da suna al-maqamul mahmud wanda manzo Allah ya ce ka roƙa mishi in dai kana son manzo Allah kada a yi kiran sallah ba ka roƙa mishi ba al-maqamul mahmud wadah Allah ya fi muka wannan kiran shi ne abin da zai kasance yawmul qumun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangiji Allah madaukakin sarki
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون نعم wannan bayan Allah maɗaukin sarki ya faɗi laifi na tasfifi rage ma'auni kuma ya tunatar da masu yin wannan aikin ya gwada musu cewa kwarin azaba ya tabbata ga mai yin haka kenan kaga kai tsaye za mu gane cewa tunda aka tabbatar da wa'idi akan yin tasfifi na azaba to wannan yake nuna cewa haramun ne kuma Allah ya tunatar da su su baka tunanin za a tsaya ta gaban Allah madaukin sarki domin yana daga cikin malaman usul su ce abin da cewa ina asalib na gane at-ta'lim haramci abu Allah ya yawadi narkon azaba akan aiki duk aikin da aka wadi narkon azaba akan shi to haramun ne kakkai wata wata Allah ke to ya Allah madaukin sarki sai zai yi bayani akan fajiran bayi mushrikai kafirai fasikai ina ne makoman aikinsu ina ake rubuta aikinsu kuma ina ce makomansu Allah maɗauki sarki ce kalla tabbas inna kitabal abrari lallai inna kitabal fujari lallai littafi na fajiran bayi lafi sijjin yana sijjin sijjin malamai suke cewa asali safili mafi kaskancin guri a ƙasa ta bakwai ƙasa da ƙasan ta bakwai a nan ake sanya littafin su kuma abrar za mu gani ilmiyin sama ta bakwai a aljanna ƙololuwar aljanna su kuma wa'annan fajiran a ƙasa ƙasan ƙasa ta bakwai kalla lallai tabbas inna kitabar abrari tabbas littafi ko inna kitabul fujar tabbas littafi na fajiran bayi la fi sijjin tabbas yana cikin sijjin shine mafi kaskancin guri shi wa wasu malamai suka ce la wannan ana ne makomarsu a tafsirin nan da ibn kasir ya ce shine inna kitabul fujari lallai makomar fajiran bayi na fi sijjin shine gidan kaso na wutar jahannama shine ibn kasir yake cewa sijjin fa'il ne ya zo ne akan wazani na fa'il sijjin fa'il ya zo ne akan wazani na fa'il min sijjin daga gidan kaso ne an ciro shi ne daga asijin kaso fa'il sijjin fa'il sijjin shi kuma sijin din nan shi ne almakanu bayyik guri wanda yake mai kunci a cikin wutar jahannama والسجن المقيم كما نيجي سنة gurin kaso a cikin wajen jami'an wanda in mutum ya shiga zai tabbata a ciki kuma malamai suka ce wannan gurin shi yana kasan bakwai yana kasa kasa ta bakwai a kasa ta bakwai kasanta al'arba astabira wasu malamai suka ce la tijin nan bi'urin fi jahannama wata rijiya ce ta kaso a cikin wata jahannama kinan a wannan tafsirin da al'allama ibn kasir ya bayyana yana nufin inna kitabar fujari lallai inna masirar fujari makoman fajiran bayi su ne mushrikai da kafirai da fasikai na fi su je shi ne tabbas gidan kaso da wata jami'a wadda wasu malamai da suka ce la inna kitabar fujari lallai littafin da ake rubuta ayyuka na fajiran bayi shine a sijjini a wani guri wanda yake kasan bakwai kasan kasa asfal shafi can kasan da ya kasa wanda babu wata halitta da suke kasa da shi ana ake sanya sama da rasan shi da warin shi wa ma adraka ma sijjin sai Allah wa ke sarki ya yi istifhami littafkhim dan a girmama al'amarin shi wannan al'amarin tijjin ɗin nan ya Allah maɗauki sarki ce wa ma adraka ma tijjin me ya sanar da kai menene wannan gurin tijjin ɗin nan malamai suka ce istifhami ne litta'zimi wa tahwi an istifhami ne tambaya ce aka yi domin a girmama wannan al'amarin domin a tsoratar da kai shi tijjin shine Allah maɗauki sarki ce kitabun mawqumun littafi ne wanda an rubuta shi an zana ayyukan shi ya tabbata ba yadda za a yi a goge ko a ƙara ko a rage an riga an rubuta aikin su duk aikin da bajiran bayi suka yi an rubuta kitabun markomun littafi ne wanda an zana abin da suka yi yadda kaga zanen tufa yadda kaga zane da ake yi a jikin kaya yake tabbata da wannan kayan baiwa gogewa hedin sirrifiye to haka ya tabbata ba a goge kitabun barkun littafi ne wanda an zana ayyukansu an rubuta ba a mancewa kuma ba a gogewa wanda shi ne kinan kitabun barkun wadda sai Allah maɗauki sai ke ce wailun yawma idin lil mukazzibin kwarin azaba ya tabbata a wannan wurin na tashi alkiyama lil mukaddibina ga ga ga masu karyatawa masu karyata alqur'ani masu karyata manzalar sama masu karyata ranar sakamako wannan azaba kwarin azaba ya tabbata a gare su su wane ne wannan allazina yukazzibuna bi yawmiddin su ne wanda suke karyatawa da ranar sakamako wala Allah ganin kurasowar lokaci insha Allah zan gurin za mu tsaya muna in ƙara minti biyar to kai da insha Allah ganin da yake da suna lokaci ya insha Allah nan gurin zan tsaya ya kamata a ce mun yi gaugawa mun shiga cikin al'abrar mu tsaya amma kuma nan mun tsaya gurin Allah bi ne kan bi ne da yawan ji to Allah ya sa wannan tsaya da muka yi shaida shaida ce da tabbatarwa akan cewa mu muna gaskata ranar sakamako muna gaskata Allah muna gaskata alkur'ani muna gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu akan riko da wannan addini na musulunci da kuma mutuwa akan shi Allah ya taimaka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi na karatu Allah ya tsaya cikin mizanin sarrafa mu abinda muka yi kuskure Allah ya farta mana insha Allah a gobe bi idan Allah tabaraka wa ta'ala sai mu faru da kan wannan ayoyin bi idan Allah tabaraka wa ta'ala mu ci gaba insha Allah assalamu alaikum ana akwai masu tambayoyi alaikum mai tambaya ke cewa idan an sha ruwa mutum zai iya tawassari da azumin da yi
na'am mutum yana iya tawassuli da azumi da yayi azumi ibada ce sai kuma bawa kana tawassuli da dukkanin eh, ibadunka in mutum zai yi addu'a yana daga cikin ladabi na addu'a ka yi tawassuli da aikinka na kwarai wanda ka yi azumi yana daga cikin ayyukan wanda ake tawassuli da shi wajen neman biyan bukata duk wani aiki da kai na gari na kwarai kana iya tawassuli da shi Allah albarkacin aiki da ne kaza albarkacin imani da ne da annabi da alqur'ani da makamantan haka kana iya tawassuli da aikinka na gari na kwarai na wajen ibada wajen eh, addu'a
wannan mai tambaya yake cewa malam mutum ne na alwala wajen kuskuren baki sai jini ya fito a shi ya matsayin azuminsa na mutum yana arwalla wajen kurkure baki jini ya fito ba ba- ba- bai ya mishi komai insha Allah ba ya karya mishi azumi ya tofar da jinin ya zubda insha Allah ba shi karya mishi azumi in kuma jinin ya riga ya huce mishi a baki ba tare da sani ba shi ma ba shi karya mishi azumi wannan jini ɗan kaɗan ɗin nan da yake hutowa na dare shi kuma kamanta haka in ya riga ya huce ma ba tare da sani ba babu komai a gare ka ba a karya ma azumi amma lokacin da ya riga ya mutu ka san ki ne ka tofar da shi shi ma ba shi karya maka azumi insha Allah
wannan mai tambaya yake cewa idan mutum yana sako kuma baya so yana yi daga koyi baya so yana da dama a cikin zuciyar shi akan abin da ya yi shin akwai wani abu da zai yi domin ya gujewa haka nan kenan zai yawaita yin istighfar ya yawaita tuba ya yawaita koma da zuwa ga Allah maɗaukin sarki ya yawaita ayyuka na alkhairi ya yi salatu istighfar shine salatu tauba salatu tauba ya ake yin ta kai raka'a guda biyu a nitse domin yin tuba raka'a biyu a nitse domin tuba da zuwa ga Allah maɗaukin sarki in ka yi raka'a biyu nan sai in ka karance ka tsare ne ka tuba zuwa ga Allah ka bi da tuba zuwa ga Allah maɗaukin sarki ya zama yawan karatun alkur'ani ya yi ya canza abokai mummuna waɗanda suke jan shi suke jan hankalin shi wajen yin saƙon wani ya canza abokai babban abin da mutum zai kama canza aboki idan gurub gurub ne suke sanya shi ya fita da gurub gurub din nan alakwal ne da akwai abokai ba na kirki bai canza su gurin kasuwa ne haka ka canza aboki mummuna aboki mummuna malamai suke cewa kamar ka ɗauki toka ka jefa mata gawayi gawayi garwashi mai wuta wanne zai ja wani shin gawayin shi zai sanya toka ta koma wuta ko kuma tokar ce za ta jawo gawayi garwashi tabbas tokar za ta jawo to haka in mutum ya tsaya a cikin abokai ne Allah ke kenan babban abu wannan shine matakin da ya kamata ya dauka kuma ya dinga in ya kasance da baya jin magana na gaba da shi kamar uwayen shi kamar yayin shi kamar malaman shi ya dinga jin magana su kuma lo ya dinga kokarin zuwa makaranta da karatu domin ilimi yana taimaka maka wajen barin laifuka da sauransu Allah ya taimaka
malam mai tambaya yake cewa ah, malam ya mutum zai yi ya kasance mai kyawun ɗabi'u a cikin zamantakewa da al'umma na kokarin zai ya dinga koyi da annabi rahma bakka da namuzaj bakka da misali bakka da wanda ya cancanta ka yi koyi da shi a dabi'u kyakkyawa sama da manzaro ka yi kokarin karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi kokarin karanta shama'il muhammadiyya dabi'u na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi kokarin ɗabi'anta da ɗabi'un manzon Allah Aisha radiyallahu anha an tambaye ta ya ɗabi'un manzon Allah yake ta ce kana khulquhul qur'an ɗabi'un in shi shine alqur'ani duk abin da kai ya ji da duk abin da aka faɗi mai kyau a alqur'ani yana aikatawa abin da aka faɗi mummuna yana bari kai ma ka yi kokari ka tabbaka da ku in ji kana so ka zanto mai ɗabi'u kyakkyawa wallahi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
malam wani yake cewa menene ikhlasi ikhlasi ka keɓance Allah maɗaukin sarki da ibada ka yi ibada don Allah kada ka yi ibada da shirka yani da shirka ka bauta ma wani Allah ka yi wa Allah shi kaɗai ko ka bauta wa Allah ka gwamaya da wani Allah Allah shi kaɗai za ka bauta wa wannan abu na farko abu na biyu kada ka yi ibada domin wani ya yabe ka don yake nan ka yi ta dan Allah yaban Allah kaɗai suke so ba yaban wani ba sannan abu na uku kada ka yi ibada daga baya ka dinga ba da labari don a yabe ka la kakka ba da labarin ibadarka koyi ibadarka wannan ababen guda uku in mutum ya kiyaye su to tabbas ya yi ikhlas al-ikhlasi shine ka tsefance ibada ka tsefar da Allah madaukakin sarki shi kadai lokacin da kake ibada da lokacin da zaka tashi yin ibada mahangar ka Allah ibadar da kake yin ta Allah kaɗai kake wa in ka riga ka tsare Allah kaɗai shi ke nan tun da Allah ya sani menene ne yana ba wani labari wannan shi ne ikhlas Allah ya yi
sai wanda mai tambaya ke cewa malam idan mutum yana ciwon haƙori yana zuba jini a bakinsa shin ya matsayin azumi shi na nan ko kuma na'am azumin shi yana nan sai ya yi kokari kai ya sha jini ya dinga hudda shi insha Allah azumin shi yana nan Eh, in kuma abin zai kai shi zuwa ga ya sha wahala dole ne ya dinga shan magani saboda wahalhalun azumi eh, ya dinga shan magani wahalhalun mai ciwon zai nan wani shigogi matuƙar in ya wuce adadin lokacin da sha magani da kenan ya ajiye azumi mara lafiya ne shi daga baya sai ya rama wada amma kuma in magungunan nashi zai iya amfani da su ne da dare suna iya mishi awa wajen goma sha biyu bayan su bane da in ya ga iya azumin shi amma matuƙar yana iya cutar da shi shi ne ya ajiye baya daga baya in ya warke sai ya eh, mai kyau suwa sai ya eh, ya yi azumi ya rama su wada idan jinin nan da yake hutowa matuƙar ba ya sha shi ba ba ya karya mishi azumi wada
malam mai tambaya ke cewa ambuwa ce aka yi alita na'am sai aka turo jika biyu za a turo jika biyu sai aka kuskure aka turo jika goma sha biyu shin wai zai mai da sauran ko kuma rikewa zai yi?
tabbas zai mai da kai Wallahi. domin eh, an mun lura da da farko kuɗi su ne azurfa da zinariya ko sai ci gaba ya zo aka mai da kuɗi takarda da ƙaramuda ko to yawanci gaba ya ƙara zuwa sai aka mai da kuɗi wannan da yake suna alrakam alkam aka mai da kuɗi ne mai roƙo to wannan kuɗin kuɗi ne ɗaya da irin wannan kuɗin da kake kashewa in biye ta ƙaru kamar ka ci biyan wani to da dama mutane sun daga kai ne eh dan ba ta wannan lamba kuɗi ce arzakar almal al-elektroni ko kuma al'amwal al-rakamiyya dukiya kuɗi na internet kuɗi na lamba kenan in ka ce ka cuci mutum a wannan kuɗin kamar ka cuce shi ne a kuɗi irin wannan da ka tara wanda dole ne ka maida kamar mutum ne ya yi gaga wajen baka canji da bakwai ya baka jika biyu ya baka jika goma sha takwas ko makamantan haka ko sha biyu ko makamantan haka yanzu dole ka maida mishi idan ka kashe ka yi zalunci ka ta haƙi shi Allah ce Allah ce kuma galiban ma in mai aikawa ne yanzu shi ne ka cuta domin misali za a yi duk kuskuren da ya yi shi ne aika wannan duk kuskuren da ya yi misali za a yi a cikin kuɗi shi a wani albashi shi a wani shi kuma ba Allah da Allah albashi shi ka arba'in ce ko ni ka talatin ko makamantan haka sai yana rike iyali yana rike ɗayan shi yana rike uwayen yana lura da uwayen shi da makamantan haka sai ma ɗalibi ne sai shi zai ne mafi yawa ai ɗalibai ne ɗalibi ne da shi zai dinga biyan kuɗin karatu da sauransu ikinan kaga maimakon a bashi jika arba'in shi ta yi da dawo jika talatin ta yi da dawo jika ashirin ta haka ka shiga haƙi shi Allah ke Allah ke maka abinda muka faɗi daidai Allah ta haski mai zanen hasa ta umma abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk